ko kawo shi aka ba aka ci gaba da wa'azi ana wa'azi ana wa'azi ana karanta ayoyin zakka ana karanta azabar da Allah ce wanda bai ba da zakka ya'ya suna nan suna ganin tsoho yana sadaka suka ce kai babu ya ji wa'azin nan wa'azin nan ayoyin nan sun kama baba can sai suka ga tsoho yana zubar da hawaye kai aka tashi wa'azi da safa suna rige rige aje a kai da shi a labarin wa'azi na zuwa muka ce ba kuma mun ga har kuka kake ya ce eh ya ce ai bisa da kai wazin da yake wa'azi ya ce ni kallon da nake yi mashi ya ce wallahi wani kunsu na da aka tattasa cewa duk na kalli gemun shi ciwon kunsurin nan muke ci shi ne da Allah alƙur'ani nan da ake karantawa ya shige shi ya shige shi mai wa'azin mu na gaba saka taron kungiya da ma'azi za ta tafi da aure kawar shi suna na da jin alƙur'ani ne girma ko da su shi da kowa tare da fadilatu shekhu dr muhammad kabir hamma gombe akwai sakataren majalisa ana wannan mai na kasa ana rama na su sadu bandu ai malam kabiru ya ji ku insha Allah za ku ji amsa daga bakin shi ya wuce sai ga ya waye ko ni ne na san inda zai waye ko insha Allah a ba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما جعلكم الأرض مختلفا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر إلى قلوب لا يستخرجون منه وتستخرج لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahmarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a farfajiyar wannan masallaci na Juma'a. A nan dube ne. A kuma nan fadar jihar Adamawa ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Masallacin shugaban kungiyar jama'atu zarar da bidawa ya kamar suna na tarayyar Najeriya. Fadilatu Sheikh Imam a Dr. Abdullahi Balalo. Ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. mun shigo jihar Taraba ranar Alhamis, inda aka yi wa'azi da daddare aka ba ‘yan bidiya da ‘yan ƙarin gato ta ƙasar salama. Washe gari da safe muka wuce nan, inda aka ƙaddamar da hafla ta karrama ɗalibai guda ɗari da hamsin ɗari da biyar ɗari da biyar waɗanda suka haddace alƙur'ani mai girma maza da mata washe gari ranar lahadi muka sake komawa ranar lahadi ke zai zama ko ranar asabar ranar asabar muka sake komawa nau inda nan aka yi matriculation na ɗalibai masu koyon aikin jinya da unguwar zoma na ab naib academy abinan ab naib school of nursing and midwifery inda baki sun shigo daga ko'ina a najeriya taro ya kai taro taro ya ba da sha'awa bayan nan aka tashi aka gangara sai yi ware inda can aka gabatar da wazi da daddare nan ba dai bidiya da ƙara ƙato ta gaskiya washe gari ranar lahadi aka sake ƙaddamar da ɗalibai masu haddar ƙur'ani a shekara ne wadda suka kammala hadda wanda ɗalibai ne da suka kai ɗalibi wajen ɗalibi 150 abin da 165 165 bayan an kammala wannan taro ne muka ɗungumo muka shigo garin yola ɗazu da safe mun ji an zaki kaddamar da wasu ɗaliban waɗanda suka haddace alƙur'ani mai girma a cikin shekara ɗaya wanda su ma yawan ya kai wajen ɗalibin saba'in da biyar sannan kuma yanzu ga ma a dube ne inda za mu ɗan ƙara haskawa daga nan kuma operation na wannan sati ya kammala sai mu koma gida mu ji kuma sati mai zuwa wani umarni shugaba zai bayar to muna addu'a shugaba Allah ya kara masa lafiya waɗannan ayyuka masu nauyi da yake ɗaukar nauyin su kada Allah ya bar shi kasa duk wanda ya ga abubuwan da aka yi a wayannan jihohi guda biyu a wannan sati ya san rayuwa ta yi albarka kwalle ya ta biya kudin samu dama na taɓa ce muku ƙaramin tsuntsu to yanzu an gane girman gidan an fara gane yadda gidan yake Allah ta ba dogon wa'azi zan yi sosai ba saboda dare ya dan ja kuma an ku lura da shagunan malaman nan ba domin ƙarfi na addini ba ya kamata ce kowa a cikin su ya samu yadda na kishin gida to amma dai na ga alama hayaki ya fara fidda na kogo dan kala katu ya yi shu ya yi shu yanzu dai bala'i nan ba karewa zai ba to yanzu ya fara motsawa an yi da shi ya fito ya makama da yaki idan an je za a rutsa da shi shi kuma sai guri jos wajen mutanen shi su kuma sai kayan su ne babu wanda zai taba danwa ya kama danwa wanda ya sa babu da zaɓi shi ne mu aika masa daga nesa lokacin da nace sai mun masa tambaya guda ɗari kuma muna so ya ansa mana kwara ne ne ne inda ya ansa ta kuma za mu shiga ƙara kano ya ɗauka magana da wasa shi yanzu a yanzu an masa tambaya guda tamanin to na fahimci firija ta fara zama firija ya fara motsawa kuma ban taɓa gane ba takarai a duniya kamar na ƙara kano sai wannan karan wallahi sai wannan karan da gane yan kada katon da dibga dibgan jahilai idan kana neman jahili na gidan gaba to ka samu dan kada kato ka tsaya a wurin da ya dauka zai rudi yan bid'a ya yi amfani da rigima su da yan izala ya ce ba da ku nake ba da yan izala nake ku bari in musu da taya yan bida suka ce to an muka kame ka wani zalim taya ka fara yi imamu bukari da taya kayi wa imamu muslim da turmuzi da ibnu maja da muwadda da littafan da mu da su muke bautawa Allah to yanzu sun fara gane bakin zara mun ce alkur'ani mai girma ya ce a kira sallah kuma sau na tambaya kutura muka ce qur'ani mai girma a suratul ma'ida ya ce wa idza nadaytum ila salati wa idza nadaytum ila salati takhuwa huzwan wal ibad zalika bi annahum qawmun la yaqilun Allah ya ce yahudu da nasara wa idza nadaytum ila salati in kun yi kiran sallah itakazuha huzwan wal ibad sai su riki kiran sallar nan a matsayin wasa da wani saboda ba su da mutunci Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yaqilu wannan ya faru saboda mutane ne marasa hankali shi yasa za a kira zuwa ga sallah a kiran sallah su shiga yanzu a suratul juma'a nan ma Allah ya bace kiran sallah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Allah ya ya kula da suka yi imani idan an yi kiran sallah ranar juma'a to duk abin da kuke ku bari na kasuwanci ku tafi zuwa ga ambaton Allah shine sallar juma'a wayannan ayoyi sun faɗi me kiran sallah ko muka ce to dan kala gato in kace ba za ka kira sallah ba ka saba qur'ani dan qur'ani ya tabbatar da kiran sallah in kuma ka kira sallah matsiyaci sai ka faɗa mana inda ka ga yadda ake kira sallah a qur'ani muka ce muna jira ya gwada mana ko saboda abin da zai ba ku shawa wai abin dariya yana so su ci hakuri suka ce la ga abin dariya to dan kala kato ya bada ansa ko sa ansa da dan kala kato ya bayar sai ce eh qur'ani ya ambaci kiran sallah to amma ai ba wani abu ne kiran sallan ba idan muna tafiya da ko cikin mota sai lokacin sallah yayi sai dai daga cikin mai ce jama'a lokacin sallah ba yayi to wanda ya gano lokacin sallah ne yayi ayye magana to ai ya kira sallah kenan ina rantsi muku da girman Allah an sanje ba ni ko kuna zaune kuna hira sai wanda ya ce a lokacin sallah yayi fa to ai ya kira sallah shi wanda ya ce lokacin sallah yayi wai wannan shine kiran sallah kai dan gara gado dan gara gado akwai dan tasha to ku saurara sallan na jadala mun yadda wannan shi ne kira sallah amma yanzu abin da muke so jawo mana aya qur'ani mai girma da tace in kura hira sai wani gara lokacin sallah ya ce jama'a lokacin sallah yayi ba to ya kira sallah jawo mana aya da tace wannan shi ne kira sallah bi tilawar kadan daga bagar hadasi to dan kala kato buga da mu samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar wace ta addinin musulunci manzo Allah ya tabbatar to dan kala kato ya kare to wannan bai dare ba amma shi kuma ya kirkiro nashi da ka da babu a Qur'ani ko da magana tashi akwai ta Qur'ani yanzu ya raba mutane da abinda annabi ya karantar ya hada mutane da abinda wani kafin ya kawo ya zama dan kala al jaraba wanda muka ba dan kala kato an sassa daidai shi kuma ba daidai bace ya fadi ya samu zero duk wanda ya yi wannan an sassa shi bai an sassa fail ba ya ce Allahu akbar kai dan kala kato wannan an sassa ka zero and zero and zero da ya ziro mai kai da kurwa gozan nima tsohon hidi masa ne za ta ziro mai kurwa to bayan wanda ɗan ƙala ƙato ya ƙara an sauta tambaya ita ba ta ma cikin tambayoyi ɗari da muka yi da muka ce muna yi ba ta cikin tambayoyi guda goma da muka bayar a ranar amma da ya kalli tambayoyi guda goma ya gaba wacce zai yi ansawa to akwai magana da na faɗa kamin na fara wa'azi sai ga kamar ta ɗan taushi taushi sai ya ƙara tambayoyi guda goma sai ya ansa wannan to ita ba na faɗa muku ansa da bayar mu je ya ansa daidai ko bai ansa daidai ba a wa'azin gobe na yi wata magana kamin na fara wa'azi na ce mun je mina mun ba dan kala kato sako guda tambayoyi guda goma ya gagara an sako kwara daya wai sai zo na surutu mun je kwaɗe gidan gwamnati me ya kai mu gidan gwamnati da wani sanda muka mai tambaya mai da ansa sai bar tambayoyi duka ranar da ya sa ansa da zai bayar ma sai ce kai jama'a mun yi aiki da muka matsawa mutanen nan lamba da alaran sun zama mai aunaka aunaka to yanzu ma sun daina fita da mai aure ka aure ka yanzu sun samu wani hadarin ma mai yaya guda biyu a ciki wa ya samu wani hadarin ma da na hadarin ma na su ne ba da zama da bai daga ran da ya magana zuwa yau hadarin ma Ahmad Ibrahim Sirewa bai zo ya ja mana baki ba to kadara ma mun canja hadarin ma ne muka dauko ne me alakan wannan da tambayoyin da muka maka in ba ka raba ka rage ka rage mutanen ka hankali ba ko san wani abu wallahi ba saboda kuma ke ba da dan kare kato ba mun san ba wani ahadus sunna da dan kare kato zai dauka yin Allah ya yarda ba wani ahadus sunna da zai lalace har dan kare kato ya zo da wannan shirme ya dauke shi amma akwai wanda ba su samu gata irin naku ba ba su samu zama gaban malaman suna sun karantar da su ba jama'ar mutanen shi muke kokari mu ceto wayan ke cewa ai da mu yake fada ba da su ba mu da fada kake da mu na mana ahlus sunna guda ne daga tafa dauka wadancan da kare da wayo yake so su shiru ka musu da taya musu muke taya waye a cikin su ne aka samu wanda bai san me yake yi ba ni da kowa a duniya zan iya hada kai inda na izala za a yaka wai saboda rashin haɗin kai wanda ya soke hadisan sayyid bukhari gaba da yake ƙarya ne hadisan muslim duka yace ƙarya ne na turmuzi yace ƙarya ne na abu dawud ƙarya ne na nasai ƙarya ne na musal na imam ahmad ƙarya ne na muwaddal imam malik ƙarya ne duk wani littafi ƙarya ne wai wannan zai iya haɗa kai da shi ne na izala za a zaga saboda na izala ya zagi shi hukunci to ainihin sauƙi na da shehun naka akwai shi sai dai na ce baya da authority ko na ce ne kawai bai da mandate ba wanda ya yi shi amma na yadda yi shi da kace jikan annabi ne muke rigima da kai ta wajen sai da aliyu to shi dan kala kato bai ma yadda Allah ya halicci wani mutum mai suna sai da aliyu a duniya ba ko sai da abubakar ko umar dan ba sunan su a qur'ani a hadisi ya ga sunan su duk wanda babu shi a Qur'ani kuma yace ƙarya ne Fatimar ma yace ƙarya ne Khadijar ma bai da Annabi aure ta mata mai suna Khadija ba ƙarya ne a wajen san kare kanta saboda wannan Qur'ani to fa da mai inda Shehu Tijjani ka zai samu tsugunawa fa da mai inda Iyyasu ka zai samu makarewa saura kira mani shashasha sai na ce don mai ba za mu je gidan gwamnati ba tunda gwamnati da muka zabe su na ce dan kara kato yana zabe ne aka ce a na ce yana zabe sai faɗa mana aya da take ayi zabe bayan na yi wannan bayani sannan sai na bada tambayoyi na guda goma ko kai wannan ba ta ciki to goma duka sai ni babu wacce zai yi ansawa sai da ya bakare ga wannan yace ku ji fa wajen an rena mana hankali wai ina aya da take ayi zabe ai qur'ani ne yace a je ayi zabe a dangwala a jefa qur'a hadisan ku ne suka karyata zabe amma da yake ana samun kuɗi kuka watsar da hadisan nan kuka dawo qur'ani to yanzu dan kare kato yayi shifira me ya saura ya jawo mana ayoyin da suka ce a je ayi zabe sai ce ga aya da ta farko a suratul yusufa قال اجعلني على خزائن الارض قال اجعلني على خزائن الارض inni hafizun alim yace ga wata aya na har yanzu a cikin sura Ali Imran wa ma kunta ladayhi nizir qura aha وما كنت لديهم إذ يرتقون يستفتحون su da hujja a ji a yi zaɓe a dan gwada Duk da ba ta suke tambayoyi guda goma ya kamata a ce ko baiwa ya kan bai. Amma dai tun da muna ɗan lokacin da za mu mashi one blow. To bai kamata mu shi a gaba. Bari mu fassara aya ta farko. Ƙara sai annabi Yusuf ya faɗa. Wa yake faɗa wa yana faɗa wa Prime Minister na ƙasar Masar. ya ce ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni akan taskokin ƙasa ma'ana ka nada ni in zama minista mai lura da tattalin arziki ko dukiyar ƙasa inni hafizun lalle ni mai kiyayewa ne na san harkar lissafi ne da ake tsara dukiya sannan aminu amintacce yanzu annabi Yusuf yana magana da shugaban kasa ya ce shugaban kasa ya naɗa shi ya zama minista mai lura da dukiyar kasa wannan shi ake cewa in buga fasa in yi kamfen wajen talakawa a ƙasar ce su zo su dangula mu ƙuri'a wannan yana magana akan appointment akan me yake magana yana magana da kamar ka samu bola tinubu ka ce ranka da yana kamun kafa ka rada da ministan ilimi ko ka samu gwamna na jihar adamawa ka ce ranka da yana kamun kafa ka rada da ministan aikin abin da kwamishin aikin gona wannan shi ake cewa a je a yi kamfen talakawan ƙasa su don da ƙuri'a a ci zaɓe ayar da ya jawo tana magana ne akan appointment ko tana magana ne akan election to da yake dan kada kato duk inda yake mugu ne sai ya maka zurmikal sai yake fasara ayar sai ce kada ga annabi Yusuf ya ce ij'alni asanyani ai asanyani mafulun lil majhul ne dan aka kamar talakawa ne za su yi aiki kada ij'alni sai ce asanyani alaka zahirul ardi ba a ji'alli ba ne, iji'alli ne ne, yana magana ne da Prime Minister, cewa Prime Minister ya daɗa shi. Ba yana magana talakawa ba ne ku zaɓe da alaƙa zayen al'arzi, kayan galagatu. Galagatu akwai kirkina. Allah ma yi wa Allah da rukiyar. Kun ji ɗaya? Wacce aya ta biyu, وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم lokacin da aka haifi Maryam manyan malamai na ahalin kitabi a lokacin kowa ya yi sha'awar ya nemi yarinyar saboda darajar gidan da fito da rigima ta yi yawa akan wa zai daidaita sai aka ce abinda za su yi wayannan manyan maluma su je zuwa wannan kogi duk wanda bayanin da ke bada kare kato bai dara shi wani rufa aya ba shi yau ya san sauto ne dawo kan bayanin duk da ya san bayanin ba aya ba ne saboda wuta ta yi wuta ya fara musulunta ba ruwa sai aka ce ku bari yanzu Allah da kansa ya zaba mana wane ne wanda zai reni wannan yarinya ta wace hanya Allah zai zaba mana kowa a cikin mai zo da alƙalaminsa na rubuta a taura ya jefa cikin kogi idan ka jefa alƙalami a cikin kogi ya ruwa zai da shi ruwan yana gudu zai wuce da shi to duk wanda ruwa ya wuce da shi ba shi Allah ya zaba wa Maryam ya zama mai lura da ita ba wanda ya jefa alƙalami alƙalami ya tsaya ruwa bai tafi da shi ba to shi ne wanda Allah ya zaba wa Maryam duk wanda ya jefa sai ruwa ya tafi da shi duk wanda ya jefa sai ruwa ya tafi da shi Annabi Zakariya yana jefawa da ya fada sai ruwa bai tafi da shi ba sai alƙalami ya tsaya wannan yasa aka bashi Maryam aka ce me ya daidaita ko da na bar tambaye ku annabi zakariya fosta ya je kamfen wa talakawa wa jama'a ya ce a zo a jefa kuri'a a zaɓa a cikin wanda ya ci zaɓe shi ne wanda zai lura da maryam ko allah aka miƙa wa ya zaɓe allah aka miƙa wa ya zaɓe me alaƙar wannan da buga fosta ka tafi kamfen me alaƙar ayar da wannan to bari ku ji sirrin da nake so ku gane kun ga da ayar ba ta faɗi haka ba amma shi kuma ya yi bayani ya ce ayar abin da take nufi kenan harufan ayar da kalmomin ayar ba su nuna ma'anan ba mukaddara ya yi ishtihadi ne daga ayar ya fahimci abin da ayar take nufi kenan to yanzu shi ya yarda ya karanta aya abin da ya fahimta daga ayar ya fassara wacce mutane ya kakaba musu amma bai yaji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi wa jama'a bayanin aya ba ko mu gane ba yanzu ai shi wannan babu da ayar da ya fada ta fada ba a fahimta sane daga ayar fasara ce wa ayar tana yi wa ya zama duk duniya shi kadai ta bayi tana yi wa ya zama ba shi kadai bane a duniya ko da ta bayi kafi shi amma dai fahimta ce ba aya ce ta bada magana ba amma kuma a lokaci da bai yi da fassarar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ba amma shi kuma zai zauna kan kujera ya rinka yin wannan soki burutso da sunan yana fassara wa mutane Qur'ani kai dan kada ka su baka da kunya to wannan ma bata zuwa dan kada ka ka shi ka cika wani dan kai ayi wa da na ga muku daya tambayar da yace ya ansa ita ce fara ansawa ya ce na ce babu inda aka ce a ɗan wani ruku amma akwai inda aka ce a yi ruku na ce ba inda aka ɗan wani ga sujira alhali akwai amma akwai inda ce a yi sujira ya kawo inda aka ce a ɗan wani ga ruku da a ɗan wani ga sujira don ba ya ce ya samu aya ya samu ne aya aya wata aya ce wai Allah ya ce allazi yaraka الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين allazi wanda ya raka yake ganin gani da tabo yayin da kake tsayuwa kana sallah yace to ayi da kace a dago da ruku wanda yake ganin ga yayin da kake tsaye kana sallah to wai ma'anar wannan aya shine ka dago da ruku abin da aya ta faɗa kenan ko fasara kenan ta tsaka da kafin kenan kafin ya yi ne ya zama fasara bai ta annabi ba kada kara kasu baka da mutunci wata kallu baka fi sajidina Allah yana ganin jujjuyawa ka cikin masu sujada yace ku kafuwa daga sujada ke wani abin da zai baka sha'awa sai wani shirgegen dan bid'a ya zo yana fassara ayar da sunan kuma yana ba wancan kariya akan wata matsala daban sai ya ce wata kallu baka fi sajidina da jujjuyawar ka ya kai annabi a cikin cikin iyayenka daga wannan baban naka zuwa wannan kakan zuwa wannan kakan abinda ayar ke nunawa daga kan annabi har zuwa kan annabi adam duk masu yi wa Allah su jira ne domin a nan ne annabi ya ta jujjuyawa ya ta jujjuyawa har aka haife shi saboda haka babu wani daga iyaye zuwa kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya yin sallah To kaji ayar tana magana ne akan kakannin annabi duka suna yin sallah ba tana magana ne akan dan uwa daga sujada ba. Wannan fasara da makwabcin ka yi maka. Kai dan kada kasuwa sirri ka ya turu a duniya. To ga darasinmu na yau. Darasinmu na yau. yau da tambayoyin da za mu wadan gane katu kwanan nan ko satin da ya wuce dan kare katu ya kare yawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rashin kunya ya ci zarafin imamu muslim ya ci zarafin sahabin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci zarafin zarafin jabir ibn samura a kokarin sa sai ya gwada wa mutane cewa hadisan annabi duka su ƙarya ne hadisan annabi ƙarya ne sai ce ga hadisin ƙarya da ya gano a cikin sahihu muslim shine hadisin Jabir ibn Sabra a babin sallar Juma'a Jabir ibn Samura sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace maka annabi yayi kurbar juma'a a zaune ƙarya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kurba ne a tsaye sannan sai ya zauna ya sake miƙewa ya ƙara kurba a tsaye sai sahabi yace kun gani nan na yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da sallah dubu biyu sama da sallah dubu biyu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to jama'a ai kun ga wannan hadisin ya tabbata ƙarya ne tun da hadisin nan sahabi yana ba da labarin sallar juma'a da yadda annabi ke kurban juma'a sai ya ce ya yi sallah sama da sau dubu biyu tare da annabi da yake ɗan ƙara ƙato mugu ne munafiki ne ba zai taɓa faɗin magana kai da kamar ita ba ba zai taɓa ba kwanaki ya yi ya faɗi magana ba da sanar haya ko ya ba da labarin ba da sanar haya ba da labarin fili da aka bashi wanda filin zai kai biliyan daya ya ce amma da aka ba shi filin ya ba ƙungiyarsa ta izala filin fi sabilin layi ya ce har mata biki na daga nan abin ya yi girma yana ce wa kan ka yi amfani da filin da ce a'a za ba izala fi sabilin layi da ya zo yana ba da labarin maluman izala barayi da sai ce kun yanzu ga wannan an taɓa ba shi filin biliyan ɗari yanzu ga shi an ba shi filin biliyan ɗaya ko jira bakin shi bari ku jira kunnan ku sai kunna kasa ne ana zuwa da mana sana ce an ba da fili filin da za a tare shi daga bidan da ce kashi wancan sauran bayanin cewa ya ba kungiyarsa filin fi sabi lahi bai bari a ji magana ba sai kashi sai ce ku ji to aikin su ba kenan su je abuja su karɓo filaye ba da iyayen su ba ba dan Allah wannan akwai cin amana da munafurci kamar wannan in har za ka gaya wa jama'a maganar da ya kamata ya bada fili ka bari maganar da kare kuma jama'a su ya bada fili fi sabilillah kamar yadda aka bashi yanzu duk wanda bai ji maganar malam sa zai haya ba ita kadai ta da ya ji zai tumi malaman izala da sarki kuma zai tumi su ba azalimi kenan kaida dan kara kato kenan in zai baka kaza sai ya gutsire mata kai da wuya ya yanke kafa ko yadda ba za ka yi gane kaza ce ba ko zakara Randa ya sa kasar ya ce wani kuji abin da ya bai zala ba ko wa'azi ne ko fatawa ko matsalar addini ba abin da ya ba su bai da alaƙa ko ne da addini kan duniya ne sai ya sabo bayani da zai a wa'azin adamawa nan inda na ce mun yi lance an tara kuɗi naira miliyan saba'in da uku sai suka ce za su ba mu miliyan biyar su ɗauki nawa miliyan saba'in ba an ba da motoci guda goma suka ce za su ɗauki guda nawa bakwai su babu nawa uku ana zuwa nan gudu sai kashe ya shiga guji abin da ya raba su rigimar wannan kudin da motoci da na faɗi wannan magana a cikin jawabi na faɗi magana da shek abdullahi balalo ya yi a taron kwan faɗa ba na ce shugaba nan take miƙe ya ce ba kuɗi ya haɗa mu a izala ba kuma kuɗi ba zai raba ba haka ne ba kudi ya hana izala ba kuma kudi ba zai ba ba zai raba ta ba abin da kuka ce kun babu mun yadda mun karɓa kuma Allah saka rafe ya ce ba domin kada ku ɗauka fushi muka yi ba da wallahi wanda kuka babu ba za mu dawo muku da shi domin aikin addini za ku da shi kuma ya bari an ji wannan da ya bari an ji wannan ya karya ta kansa zai ce kudi su karɓa izala ko bai karya ta kanshi ba to dai kina kara kato munafiki da abin da aka karanta da su kenan munafurci da durbin yana magana sai ya durbuke wannan sai ya sa kawai ya ce an ba da kaza suka ce za su ɗauki kaza mu mu ɗauki kaza an ba da kaza sun ce za su ɗauki kaza mu mu ɗauki kaza kawai sai kashe su kaji abin da ya hana su rikici wannan fa shi ya raba su har yau kuma fa shi munafiki ya san sauran magana Allah ka raba farshe da dan kara kasu Amin.
shi yasa da kuke cewa cewa za mu musu taya ya ɗauka ƙwarewa a sharri da jamhuru da kisisi da tumasanci da shi ne ake samun rinjaye ana tattara matsaloli na addinin musulunci jabir ibn sumra ya ce na yi sallah sama da sallah dubu biyu tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ban taba gani yana kudu ba abin da sama da sau biyu sama da dubu biyu sai shi mai malamin da ya zo zai magana sai ya ce wai jami'in bin sumra ya ce na yi sallar juma'a sama da sau dubu biyu duk hadisan duk ruwayoyin ba ruwaya da ta zo da cewa na yi sallar juma'a sama da sau dubu biyu tare da annabi ya faɗa da annabi ke kudu ba sai ce kuma don kasancewa ni tare da annabi nake na daɗe tare da shi na yi sallah sama da dubu biyu tare da shi munafiki nan ƙara ƙado sai ce to kun ga nan gudun sai ce ya yi sallar juma'a ya ƙirƙiro kalmar juma'a ya makala wa sahabi a hali sahabi a kamar Idan ya faɗi wanda ya ce to jama'a duk ya tubi wani a yana da wani rama wani sakarar da ke wani kishi gina da magana ke jama'a wani takar ana zai ba zai hukuna gare shi ya ce wai wai wai wai yadda aka kira ya ce ana rama dogon kalkuleta to ga jami'in nuna sabra ya ce ya yi sallar juma'a sau dubu biyu tare da annabi bari mu ga buga muga annabi a duniya ma sallar juma'a sau nawa an farlata sallar juma'a bayan shekara ɗaya da hijira bayan shekara na ɗaya da hijira kenan bayan shekara tara annabiyar su annabi ya sallar juma'a shekara tara ya ce a kowane wata sallar juma'a nawa ake yi aka ce sati hamsin da biyu sallar juma'a hamsin da biyu ya ce to hamsin da biyu sau tara aka ce ko ɗari biyar da ba ya ce to ga wannan sahabin da annabin ma shekara tara yana sallar juma'a amma ya ce ya yi sallar juma'a sau dubu biyu sama da sau dubu biyu tare da annabi a zo a iya tabbatar da wani magana ba ƙarya sahabin da ya fassara ba na farko da kace ya shekara ta tara daidai yana yin sallar juma'a ni na san baka zo da qur'ani ba ko ko ya da qur'ani to kada duk abin da baka da qur'ani ba baka yarda da shi ba me ya kawo kuma ya da wannan harkar zo kana ka cewa kariya ne ko ba kariya ba tun da baka yarda da shi ba ya ce ka kaddara ma shekara ashirin da uku da annabi ya nika turan da aka aiko shi fara sallar juma'a sallolin juma'a da zai bai kai sallar juma'a da juma'a saboda ka sahabi ya yi karya ba fa sahabin ne yake na yi sallar juma'a sau dubu biyu ba cewa ya yi na yi sallah sama da sau dubu biyu tare da mazala babu inda kalmar juma'a ta shigo a maganar sahabi shi dan kala kato shi ya kirkiro kalmar juwan ya canta hadisi ya saka kansa saboda ga danta ta abinda sahabi yake ba da labari ga yadda annabi yake yin kudu ba ba a zaune yake ba a tsaye yake yi sannan ya zauna ya sake miƙewa don kasancewa ba ba kwana ɗaya ko kwana biyu zauna da annabi ba ya dade tare da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ce na yi sallah sama da sallah dubu biyu tare da annabi kenan zai sallah sama da dubu biyu tare da annabi a cikin sallah sama da dubu biyu nan dole a samu sallolin juma'a masu yawa da ya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin da sahabi yake bayarwa kenan amma shi kuma domin a halakar da jahilai sai kirkiro kalmar juma'a sai kara ta cikin hadisi dan karaka to akwai mu babban abin da suka kware shi ne canjawa mutane magana canjawa mutane magana abin da suka kware akan suke muna fi kai da na ina na da malumar suna suka yi sha a kansa jabir ibn samura yace na yi sallar juma'a sama da sau dubu ya bada kalmar juma'a ya laluba ya laluba babu saboda ya rana mutane hankali washe gari da zai fito wai sai fito da bulala da je kun san me yasa na dauko bulala aka ce a ya ce yan sunan ƙaryar da na fahimci ba ta gane karatu sai an haɗa musu da bulala ya za a ce mun sai na samo kalmar juma'a da sahabin ya faɗa ai sahabin yana magana akan sallar juma'a ne akwai abin da ake cewa table of content firza ai a table of content babin da sahabi ya yi magana imamu musulmi ya kawo hadisin a babin sallar juma'a ne tun da a babin sallar juma'a ne ba dama ya yi magana kan wani abu daban ba sallar juma'a ba tun da hanyar sallar dubu biyu to sallar juma'a ne yanzu hujjarsa shi ne mai table of content ya yi dabari da sami ya faɗi wannan magana a batun da imam musulmi ya kawo hadisin a batun sallar me sallar juma'a to dole a yadda cewa sallar juma'a ce to har ne dan kare kato zan baka tambayoyi da zan baka wa yake maka malamai a musulunci in sun yi babi suka ce babin cin tuwo ko babin bacci hadisan da suke kawo a ƙarƙashin babin dole hadisi ya zama akan bacci ne kaɗai ya magana waya ga maka akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad a hadisi ne na iya magana kan hukunce hukunce guda uku ko guda hudu ko guda biyar ko sama da haka haka ne ke zai idan ka zo ka kulla babi sai ka a cikin hadisin akwai hukuncin da ya shafi wannan babi sai ka ɗauko hadisi kai bi ka saka da za a kulla wani babi daban sai ga a cikin wannan hadisin har yanzu akwai hukuncin da ya daidai da wannan babin da ka sake kullawa sai ka ɗauko ka saka shi shi yasa za a ga hadisi guda daya an sa shi a babi guda uku ko a babi guda biyar amma ko wani babi za a ga cikin hadisin akwai abin da ya shafi babin shi yasa aka ɗauko shi aka sa shi wannan shi ne da tafi musulunci suke magana da ɗan kala ƙato kayan da hadisi da zan baka misali da sama da hadisi guda hamsin sama da hadisi guda nawa guda hamsin da kai da hadisi to amma ai rashin sa'a baka yarda da hadisi ba amma ka ce ka yarda da qur'ani dan ka rika ya ce ya yarda da wa ya yarda da qur'ani saboda haka bata zabi sai dan bashi misali a qur'ani kowace sura a qur'ani qur'ani yana da table of contents ko na surorin qur'ani Sura nawa? Ɗari da goma sha hudu. Kowace Sura tana da sunanta. Kowace Sura tana da mai? Sunanta, domin wannan sunan shi zai shirye da kai mai za ka samu a cikin Sura. Mun yadda da wannan? Ok. Bari fara da Suratul Bakara. Ko? Suratul Bakara tana da ayoyi nawa da rama.
سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyar. Ayoyi nawa? ɗari biyu da tamanin da biyar. Amma sunanta me? Suratul Bakara. Ku sa wani zuwa kuma maki? A ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyar ne nan. Aya bakwai ce kadai sai magana akan Bakara. Mene ne Bakara? To ayoyi bakwai ne kadai suke magana akan Saniya a surar gaba daya a aya ɗari biyu da nawa amma surar ta yi magana kan mu'minai ta yi magana kan munafikai ta yi magana kan kafirai ta ba mu kisa zama annabi adam a ina a aljanna ta ba mu gogurmai da aka yi da ahlul kitabi aka yi da yahudu aka yi da nasara ta mana magana akan jinin haila ta mana magana akan idda ta mana magana akan aure ta mana magana akan saki ta mana magana ta mana magana ta mana magana ta mana a aya 285 bari ku ji iya inda ake magana akan bakara wa in qala musa li qaumihi inna allaha ya'muru وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول yawa إن- قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر yawa هواء بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
mun da gaba da rama قال إنه يقول إنها بقرة سمراء فاقع لونها تسر الناظرين mun da gaba mun da gaba قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا.
البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون aha قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض yawa gari تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نأتيك بالحق aha فذبحوها وما كانوا mun يفعلون da gaba mun da gaba وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون surkai surkai sur فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون
dan kala ka ta tambaye mu ta farko kenan نعم
me yasa a aya ɗari biyu da tamanin da biyar aya bakwai kare ta yi magana a kan table of content na aya na sura malafikin Allah da Allah ala rama daga sulhul bakara sai ala imran ko نعم نعم ayoyin ala imran da shi سورة آل عمران مدنية وآية مئة آية
ita tana da ayoyi ɗari biyu aya nawa ko sa abin da zai ba ku mamaki bari ku ji aya da aka ambaci imrana da aka ce suratu ali imrana ha bari ku ji ali imrana ina aka yi magana kan su ana rama yadda Allah ta safa adama إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين mu je gaba mu je gaba ذرية بعضها من بعض Aha.
والله سميع عليم mu je gaba mu je gaba إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
wa ala imrana iz qala timratu imrana to karo mana inda aka ambaci imrana a cikin sura kenan duk sauran ayoyin da wajen ɗari biyu akan me suke magana akan matsaloli daban-daban na addini wanda ya sa malamai idan suka zo za su kulla babi a littafin hadisi sai ka ga hadisi ɗaya ya shiga babi sama da biyu ko saboda kowane babi a cikin hadisin akwai abin da ya dace da babi nan ana magana akan sallar juma'a ne a kuma cikin hadisin akwai da aka yi magana sallar juma'a shi ya sa imamu muslim ya sa hadisin a babin sallar juma'a wannan ba yana korewa ba kuma a samu hadisi ya yi magana akan sallolin da ba juma'a ba amma da sallar juma'a da sallolin da ba juma'a ba duka sallolin farilla ne ko ba sallolin farilla ba ne suna da alaka da juna ko ba su da alaka da juna suna da alaka to zo ka an samu da wanda ita ce tafai ba ta biyu da yasa ali imrana a aya biyu aka ambace ali imrana sauran an karanta da sauran darussa an rama tambaya ta uku wani kan suratul ma'ida ayoyin ta nawa
Suratul Ma'idati madaniyatun wa aya mi'atun wa sanatani wa ishiruna
idan ya tana da ayoyi ɗari da ashirin da biyu ko sa abin da zai baku mamaki a warshu sai da aka yi aya ɗari ba a yi maganar ma'idan ba sai da aka ci nawa sama da aya ɗari ita ma'idan da aka sa wa sura suna ma'ida ba amma an fato kalmar ma'idan ba darussa daban-daban ne ake karantarwa an rama ai sai ka gangaro ka rubi bakin boda iz qala al-hawariyuna
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يوا.
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء aha قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين na muje gaba قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين aha aha muje قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا
aha تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منا kaza وارزقنا wai خير الرازقين
wayannan ayoyi guda biyu su aka ambaci ma'ida ce iz qala al-hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati rabbuka ay yunzila alaina ma'idatan min as-sama ya isa ibn maryam hal yastati rabbuka ay yunzila alaina ma'idatan min as-sama qala isa ibn maryam allahumma ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه to kai dan kada kato sauran ayoyin da ke cikin surar nan wajen aya 120 cikin aya 122 me suke karantarwa da zaka ce idan aka zo table of content aka faɗi abu guda ɗaya to duk abin da ke cikin magana da dole zama wannan abu guda ɗaya shi ne idan aka samu wannan magana makarancin banza makarancin wuri dan ƙala ƙato zo ka an saba da wannan tambayar idan aka kai su ana yamma sura ta gaba sura ta araf سورة الأعراف مدنية وآية مئتان وست آيات بسم
mai a tare wa situ aya ayoyin ta ɗari biyu da shida eh ai ba neman musu musu ne. an rama Na'am.
karanto mai da aka magana a arab a cikin sura wa bayna ma wa bayna huma hijab وبينهما حجاب aha وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم na'am ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم yawa قالوا ما أغني عنكم جوكم وما كنتم تستكبرون abin da zai ba ku mamaki a cikin wannan ayoyi 206 to ayoyin da aka magana kan al'arab ɗin gaba ɗaya bai wuce aya shida ba dan kala kato tambayar mu ta hudu shi ne ya aka yi haka to ba nan zai baka haushi dan kala kato ba a نعم tambayar mu ta biyar tsallaka je ga akwai tuzuru da ake ce suratu hudu نعم suratu hudu wani da hudu abin Allah ne ko da suna ce suratu hudu surar labarin waye kamar da bada annabi hudu da shi da wani ko shi kadai a fasara dan kala kasu annabi hudu shi kadai wasu suratu hudu ayoyin da rawai سورة هود عليه السلام مكية وهي مئة وثلاث وعشرون آية an rafa ce suratu hudu suna da aya ɗari da da ishirin da hudu da ishirin da uku na'am sura ta ba da tarihin annabi hudu amma kamin ta bada tarihin annabi hudu bari ku ji abin da zai ba ku mamaki wani annabi sura ta fara bada tarihi shi kamin a ambaci annabi hudu a sura akwai annabi da aka ambata
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نبي مبين furso furso sura ba sura da suratul ruhu ba sura da suratul ne hudu amma kan ambaci hudu sai aka fara da wurin kada an sanna ruhan ila qaumi da annabi ruhu aka fara sura kai dan gala gado kan da ba ambaci annabi Musa kwarai da gaske
أفمن كان على بصيرة من ربه ويتلوه شاهد منه wa min qablihi ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
wannan ishara ne aka yi wani na tura mana ce ai an mai ishara da annabi Musa rashin kwarai da gaske an yi ishara amma annabin da aka fara bada tarihin shi a tsoron shi ne annabi wa shi ne annabi Nuhu alaihi salam da aka bada tarihin annabi Nuhu da aka bada can gaba sai aka ce wa ila ne وإلى عاد أخاهم هودا
sai aka ambaci annabi Hudu da aka bada gaba sai aka ce wa ila Samuda وإلى ثمود أخاهم صالحا da aka bada gaba aka ce wa ila Madiyana وإلى مدين أخاهم شعيبا haka sura ta rinka tafiya ta zo ta bamu labarin annabi Nuhu ta zo ta bamu cikakken labarin annabi Musa da gwagwarmayar da aka yi ta bada labarin annabi Ibrahim da gwagwarmayar da aka yi amma kuma bai da sunan surar wani da ɗan ƙara ƙafi na cewa ai a table of content inda aka ce babi kan abu kaza ne to kan shiga shi kare za a gari a ciki a gidan wa zo ka bar gadi ya ake wanda ya faru a cikin suratul hud munafiki Allah tambaya ta tabe ne
نعم ana nan masu saboda kada ya ce mana lokaci da yawa نعم akwai wata sura ana ce mata suratul safi نعم ko نعم sabaha lillahi ma bis samawati ya kamata mu ji shi a cikin wai aya nawa ne aka aka aka masu safi a cikin sura
سورة السبت مكية وهي أربع عشرة آية mu je cikin sura بسم الله الرحمن الرحيم aha
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أها.
وهو العزيز الحكيم ya ayyuhallazina amanu lima يا taquluna أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا to تفعلون ka zo إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ya isa haka da rama ya isa haka da rama tun daga farkon surar har karshenta an ce sunan surar surar da safi amma bayan da aka ambaci safi a cikin surar sai inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan daga nan da aka wuce har aka kai ga surar ba ƙara ambatan maganar sabu a cikin surar ba dan ƙara ƙato an samar da wannan tambayi ce tambayar ka ta shida Allah ma akwai sura da ake ce suratul juma'a ce tun da aka bada sura ba mashi juma'a ce ba sai da aka je da karshen sura سورة الجمعة مكية وهي إحدى عشرة آية aha بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا tun da البيع aka dauko sura bayan da aka ambaci kalmar juma'a sai da aka je can da karshen sura alhali a bayan ta karanta da darussa muhimmai dan kada katu na baka wayannan tambayoyi guda bakwai akwai uku da nake so in ƙara goya maka da su yanzu a cikin maganar ka idan ba kuma tafi karyar da kada gato yake yi da shi yake yaudarar yan bidiya da basu gane addini ba sun shirin da kada gato ba dan kada gato ya ce shi fa ba yana faɗa da hadisan annabi ba ne ba da hadisai ke faɗa ba ba da hadisai ke faɗa ba yaji dan kada gato ya ce shi yana faɗa da hadisai ne kawai guda uku hadisin da ya suka da annabi sallallahu alaihi sallah sallah to bai nuna wannan hadisi ba na biyu hadisi abin hadisi guda hudu na farko hadisi ta da na biyu hadisi da ya shiga wani ma'ani na uku hadisi da ke karantar da ta'addanci ha? na hudu hadisin da ya saba da hankali duk hadisin da bai cika wannan ƙa'idoji guda hudu ba kan yi aiki da hadisi sai hadisin bai soki darajar annabi ba hadisin bai ci karo da qur'ani ba hadisin bai ci karo da hankali ba hadisin kuma bai koyar da ta'addanci ba wanda su da sharuɗan su ko abin da ya faɗa kenan da wani yaudar yan dari uku ya ce na hadisin ya yi wa annabi yabo ko ya koyar da tarbiyya ko jijjira da ke wa hadisi ya wuce ya mace ya yi imani da hadisin ba ya nuna masa wani jijjira da ke hadisi ya wuce ma na bai imani da hadisin to amma da akalla ya ce bai faɗa da hadisi to zan kara kato tambaya ta ta takwas shi wannan hadisin na jami'in ibn sura da ka zo ka zagi tun wa musulun ka ce ya fattara ƙarya ka zagi sa'adu da annabi ka ce ƙarya ya fattara ka ci mutuncin sahabin annabi ka ci mutuncin imam muslim don Allah na so ka faɗa min inda hadisi ya ci ya soki darajar annabi ina so a wannan hadisin da jami'in bin sura ya faɗi inda annabi ke kudu ba akwai wani abu a cikin hadisin da ya soki darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi eh akwai shi kuma na kare ka to ka zo ka nuna mana to me yasa ka soki wannan hadisin tunda bai ci karo da darajar annabi ba bai soki darajar annabi ba ashe mu ta fi kila ba ka fake da darajar annabi ne dan ka sha da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ka sai ka faɗa mana inda hadisi ya soki darajar annabi tambaya ta biyu ta tara kenan zo ka gwada mana inda hadisi ya karantar da ta'addanci hadisin da jami'in bin sura ya faɗi da annabi ke kurma me ya alaƙar hadisin da koyar da ta'addanci da kaso shari tambaya ta goma faɗa mana inda hadisin ya ci karo da ƙur'ani faɗa mana ayar ƙur'ani da hadisin ya ci karo ne babu tambaya ta goma sha ɗaya amma na sha ɗaya gyara ne faɗa mana inda hadisi ya ci karo da hankali me ya saba wa hankali a cikin annabi zai kurba yayi a tsaye sannan ya zo da ya sake bingewa yayi a tsaye menene ya ci karo da hankali a cikin hadisi ashe dan kala kato ƙarya kike yi ba magana darajar annabi ne a gaban ka bai sa kike sunan hadisi ba magana hadisi ba magana hadisi ya koyi da ta'addanci bane yasa kike ci mutuncin hadisai ba magana hadisi ya saba alhankali bane a kai tintirin dan tasha ne bake hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba duk kaidojin kan nan guda hudu duk da kaidojin ba Qur'ani ka samu su ba kawo mun hadisin yadda ya ci karo da daga cikin wannan yau ba ka tambaya guda goma in an hada da baya zama tambaya nawa casa'in bai an tafi ne ba hayin ya an tafi ruwa ma ya ce zero saura guda nawa goma goma ku jira mu darasi na gaba za mu sake damfara masa su mun ce su sai mun masa ɗari yanzu mun yi casa'in ba an tafi kwara daya munafikin Allah bai yin sabon maza Allah bai yin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wala wannan fa'alu ma yu'azuna bihi da
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu misli ختامه مثل wa bi zalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون a zauna ba tashi akai ba a zauna ba tashi akai ba a zauna ba tashi akai ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa kamar yadda aka ji ba kashi aka yi ba an zamu saurari shugaban kungiyar da wajen zarar mudir a wai kamar suna na kasa fadilacin shehu doktor imam abdullahi balalau ya zo dan ya ainihin wato rufe mana wannan majalisi tare da shugaba akwai alarama baban gida jalingo alarama baban gida jalingo ka kuka karanta koda aya ɗaya zuwa biyu kafin shugaba ya zo insha Allah ta'ala Allah rama baban gida jalin gobe sun ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني إذ ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدم يداك وأما الآه ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على هرب فإن أصابه خير اسمع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ذنبه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد
akwai shekara rawa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashar mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd yan wana yan izara na wannan watan sauran ahlus sunna da suka haɗu a wannan masallaci na mura duberi ina ma da so addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan haɗuwa mai albarka ina ƙara godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan yan uwa da suka ansa wannan gayyata suka taho domin taya mu murna na walima da aka yi na hajjar alkur'ani na yayanmu cikin shekara guda an yi wannan walima alau kamar yadda aka sani wanda yara kusan ɗari da biyar suka yi hada alƙur'ani mun yi a jarin goro yara ɗari da sittin da biyar suka yi hada alƙur'ani yau kuma a nan adamawa yara saba'in suka yi hada alƙur'ani mai girma wanda alhamdulillah ciki hada ƴata umaima abdullahi balalau ina gode wa allah subhanahu wa ta'ala kan wannan kuma duk haɗin kai da aka samu daga dukkan shugabanni na ƙungiya na ƙasa baki ɗaya da shugabanni a wannan jiha kowa da irin matsayinsa muna godiya muna addu'a tare da su kai wannan zagayen baki ɗaya shugabanni na jihar adamawa da shugabanni na ƙasa kowa ya ba da gudunmawa yadda ya kamata ina addu'a Allah ya saka wa kowa da kai shekaru Abubakar Muktar ba za mu gushe ba muna maka godiya da irin wannan zumunci duk wayannan tafiye-tafiye da aka yi zuwa lau zuwa jalibo da shi duk aka yi baki ɗaya da sauran yan uwa da suka taso daga nesa da kusa saboda ka ba wa'azi zan yi ba zan mana godiya ne da fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya bada ladan wannan zumunci kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya sannan zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman ga darakta na agaji namu na nan jihar Adamawa Malam Ahmad Muhammad wanda ya aurar da ‘ya'yansa guda uku satin da ya gabata ko cikin wannan satin da muke ciki Aisha Ahmad da Lubabatu Ahmad da kuma ɗaya daga cikin ‘ya'yansa da yake Ibrahim biya duk an yi walima an yi auren kuma an gabatar da walima ina zuwa Allah madaukakin sarki ya sa albarka mai yawa ciki sannan kowane al'umma manzon Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi yayi magana a hadisi wanda wato ana dan malik ya rawaito manzo Allah na cewa inna li kulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islam alhaya kowane addini yana da ɗabi'o'i da ake kallon addini da shi ɗabi'a da ake kallon musulmi a gane shi shine kunya don haka sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe allah ya saka maka rautai wayannan yan ƙara ƙazo daga wannan hadisi mun gane marasa kunya ba sa kunyar Allah ba sa kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kunyar Allah yake kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi to zai yi magana don girmama Allah da manzonsa babu yadda za a ce kana son Allah kuma ka soki manzon Allah ira da rincin Allah tabbata gare shi ka soki magana manzon Allah kuma ka ce kai ma kana son abin magana ka don haka muna addu'a in masu shirya ne Allah shirya da su in ba masu shirya ba ne dama an turo su ne don su kawo gubawa addinin musulunci to musulmi sun riga sun gane su saboda haka su za su ci guban da suka kawo kuma ƙarshen al'amari ya koma kansu ina addu'a Allah ya ƙara fahimtar da al'umma insha Allah da an kai wannan tambaya na ɗari daga nan za ku daina jin duniyar su in Allah ya da ba a Najeriya ba a ko'ina baki ɗaya kuma jarumi Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe yadda ta jajirce akan wannan ina addu'a Allah ya saka maka da kai da sauran maluma su ba suke ba da gudunmawa akan wannan Allah ya saka wa kowa da kai saboda haka taimako ne na addini kowa ya tsaya ya ga cewa ya ba da gudunmawarsa zuwa ga wannan addini kamar yadda alƙur'ani ya gwada mana in kuka taimaki addini Allah zai taimake ku zai tabbatar da barkanku ya يا yi أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم saboda haka in kuka taimaki addini Allah zai taimake ku ya karfafa ku ya sa babu wanda ya isa ga bayan ku saboda haka muna addu'a Allah ya ƙara karfafa mu karfafa wannan kungiya mai albarka ya mana sakayya da kyakkyawan sakamako saboda tsayawa don karanta da mu mutane addini kamar yadda ya faɗa babu wani daga cikin ahlus sunna da ƴan ƙara ƙara suka ɗauke shi saboda haka ku tsaya ku koyi addini daga wurin maluma na gari don ku ƙara gane addini yaran wanda suka karatu alkur'ani mai girma suka yi hada Allah ya ƙara sanya albarka cikin haddarsu Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a madadin kaina da wannan kungiya da sauran al'umman baki ɗaya muna godiya dukkan bakin mu da suka zo suka karrama mu suka girmama mu Allah shi mai da godiya lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa assalamu alaikum